والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين amma ba da yan uwa ne muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah jin tsoron Allah shine mafificin guzuri na haduwa da Allah bayan haka kutuban mu cewa ce magana game da kokarin dogaro da kai kokarin wadatuwa da kai kokarin wadatuwa da abin da Allah ya baiwa mutum kokarin hakuri na halin da mutum yake ciki da kokarin kamewa na zub da mutunci mutum da zub da fuskar shi da zub da addinin shi na zuwa roƙo ko bara ga wasu mutane dan kuma bayan Allah cikin abin da addinin musulunci ya zo da shi kuma ya karfafa shi ne dogaro da kai shi ne mutum ya yi kokari ya samu abin da zai ci na abincin kai ne da zai ciyar da iyali ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wannan cikin nau'i na ibada mutum da yake kai da kawo domin ya samu abinci ya kawo ma iyali ne a dafa a gida domin ya samu ya ci ma kai dai to shi ma in yayi yayi infaki annabi sallallahu alaihi yana fadin wa za ka ciyar ma da dukiya sai ce ibda bi nafsika thumma bi man tahulu fara da kanka sannan da iyalanka sannan da na kusa na kusa da kai watan wahalar da kake ka je ka samu in ka sa abinci ka sai ka ci to ka samu ladar kayi ma kanka sarka abinci in ka ba iyalanka ka samu ladar kayi ma iyalanka sadaka bal abincin da ake ba iyalai ita ce sadaka mafi girma kamar yadda ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dinari da kabbaso aka ce jihadi fi sabilillah da tsoro kalimar Allah da dinari da kabbai wa miskini da dinari da kabbai aka yi aikin alkhairi da dinari da kacciyar da iyalanka dinari da kacciyar da iyalanka ya fi lada ya fi girma inda Allah sai Allah ya sake wannan abin ya kasance sadaka sai musulunci ya tilasta muna cewa mu je mu nema in muka diba duk qur'ani ne muna magana mu je mu nema sallar juma'a ake magana Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya li salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi sai Allah ya ce wadarul bai'a ya ku ne kuka yi imani idan aka yi kiran sallar juma'a ku je zuwa ambaton Allah sai ce ku bacci ne kayya kaga ba a yadda da mutum ya zama banza ba ku bacci ne kayya don haka an doka kana ofis ɗinka ne an doka kana kasuwa ne an doka ka kasa ka tsare ne haka musulunci ya ɗauki kake yi da naka yake so ka yi sai Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu in aka gama sallah sai Allah ya ce fantashiru fil ardi ku yazo a cikin ƙasa wabtagu min fadlillahi ku nema daga falalar Allah ka fito daga wajen nema ibada ce ka zo ai kiran sallah sai ka aje ta kai wata ibada take gabanta ta sallar juma'a an gama sallar ce kuwa a cikin ƙasa wajen nema daga Allah sauraka ibada ta mutum ya dage ya nemo ma kai ne ibada ce mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ya je ya yo itace ya azo gaba ne ya zo ya sai suwa ya ci ya yi sadaka ya fi ya roƙi mutane sun bashi ko basu bashi ba roƙon mutane kan tafki ne na shi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa lil fuqara alladhina ukhiju lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu adniya'a min at-ta'affuf Allah yana jinta gore da za a ba sadaka in za a ba su sai ce a ba talakawan nan sune mutanen muhajirina wanda suka yi hijira saboda ɗaukar kalimar Allah sun katangi ganji kansu suna jiran jihadi sai Allah ya ce ba su tambaya jahili sai tsammanin mawadata ne saboda ba su roƙo in dai sai sun roƙe ka zaka gane ba su da to ba su taɓa roƙonka Allah ya ce ba su taɓa roƙon kowa ya ce to in za a ba su a su aka ba sadaka watan su ba su roƙon kowa cikin su wasu da suka zo inda Annabi sallallahu alaihi suka yi mai mubaya'a cikin abin da ke gaya kan ku bauta ma kowa sai Allah yanzu ana wa Annabi mubaya'a ne an shigo addini kan ku bauta ma kowa sai Allah ku tsai da sallah kada ku roƙi kowa komai cikin abin cikin abin da ke sa annabi cikin rashin roƙo da yake sawa kada a bauta ma gunki kada a bauta ma kowa sai Allah a tsai da sallah kada ka roƙi kowa komai ɗaya daga cikin sahabbai yace na ga ɗaya daga cikin su idan yana bisa doki sanda ta zace ta fadi sai ya sauko ya doki sanda ta ya koma ya ga yawa annabi alƙawari annabi ya nemi baya da cewa kada ka roki kowa komai ina jin duk da sanda sai bulala sai ta fadi ya ce ka miko min ina ganin ya zubda mutunci da yayi bara wannan bara da yayi muna yawa cikin al'umma abu ne wanda yake an ga an maishe mu ɗaya da shi an riga har waɗanda ba su sani ba waɗanda ba mu ba suna ganin kamar wani sashe na cikin addinin mu kamar wani rukuni ne da ce na babu abin da ya cikin ta abota mu da gaskiya sai Allah ka da annabi Muhammadu manzon Allah ne ka kai da sallah kai bara har ana tsammanin cewa kai bara ya shigo cikin addinin mu wasu na cikin addinin mu ma suna ganin haka suna ganin ai an ce bara ana suka bara kamar ana suka addini ne bacci addini bai da alaka da bara addini ya hana bara annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya roƙa yaddi ido ya dauki ido ya dibe shi yace in ka gada ba in baka amma ka san wuta ce kake ci ma kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yad hannu na sama ya fi hannu na ƙasa hannu na sama shine mai bai na ƙasa shine mai karba yanzu duk ayoyin qur'ani sun yi ta magana a taimaka a ba su a fi sabilillahi falalan wanda ya bai amma gaba ɗaya babu falalan wanda ya ansa wanda ya ansa gaba ɗaya cikin bayan babu falala tai sai yanzu a magana sarki ya falalan wanda ya bai wanda ya ansa fa shi ba a san da shi ba ba kidan ya da shi ba bai da falala an hana mai wanda ko wanda bai je roko ba wanda ya je roko ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roƙon mutane yana ɗiba tsoka ce ta fuska ta ranar alƙiyama zai tashi babu tsoka ko ɗaya a fuska ta yi illa abin sa da ya ce a fauhu an mana ohu sun ba shi ko ba su ba shi ba a ce ba tare bi sabilin layi ya hakuri shi ke na tsoka ta da jirin kankanci ya tabbatar maka ya hakuri idan Allah ta gaba mutane wuri tsoka ta faɗo cikin zuciyarka a shiga naira biyar tsoka ta faɗo cikin daga fuskarka watan annabi ya ce sun baka ko ba su baka ba kankanci ne naman fuskarka kake sayarwa sannan yin bara da roƙo yana tafiyar da imani ba tuffa ba ce ta masu imani waɗanda aka sani na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata da mallamai da waɗanda suke da imani ba sa roƙo roƙo hanya ce ta lalacewa muna ta gani mutanen da ke bara waɗanda ke tahowa wannan fa idan muka ce mutanen da suke bara akan sun zo neman karatu ba wannan fa wannan ke yanzu cikin al'umma mu ɗaya bisa uku na mabarata ne da aka hanya waɗannan da suke zuwa suna bara ba mu taɓa ganin wani malami ba da ya tashi cikin su a jihar Sokoto ko a unguwa kaza a ce da shi ne wanda aka aiko da kwanon bara yana bara yana zuwa makaranta yanzu ya zama malami gaba ɗaya duk mun yi karatu a makarantun allo da waɗannan mutanen duk muna harkar makarantar allo yana da wahala ka samu wani malami a nuna shi a ce ga malam wani da bara ya kai can da ya zo yana bara babu wayannan da ke zuwa suna bara wanda ya samu babban nasara cikin su ya samu babban rayuwa cikin su shine wanda yanzu san kasuwa yana kasuwanci wasu su sun zama yan daba suna da yan siyasa wasu su sun zama fiye da haka nan da lalacewa wasu su sun san kaza wasu su sun san kaza su aka zama malamai iyan malaman da ke zamnawa suna koyarwa malaman zaure su ne ke gado ta tashi a ce wani ya gadi gidansu wani ya gadi baba ne ya zama malami amma wayannan gaba ɗaya suna karewa ne akan titi an samu tunanin cewa daga kauye su kawo ƴaƴansu su zo su yi bara amma ba sa musu tunanin cewa waɗannan ƴaƴan ku Allah ya wajabta ba ciyar da su ba ku biyo su da abinci an kawo mu malami su da yawa shi kun ba bai da zai baya ya ci da su zaka su ba sun je su suna ta bara daga can wani ya yi sallah wani bai sallah masallacin unguwar ku nawa kaga an da sallah kaga waɗannan yaran masu bara cikin sahu suna sallah sai dai ka ji ana ba ana sallah suna ya almajiri bakin gida kamar su sam ta sallah bata kula ba ko ka gansu suna zamne suna jiran a gama sallah su shiga bara wannan abin ba suka ba ɗaya ne gare su ma fa al'umma dole ne mu tashi mu da zamu gyara wa'annan abubuwan domin wa'annan mutane su ne za su zama cikin al'umma kuma da su zamu zama babu yadda zamu yi in suka hinjire suka lalace wanda baya sallah wanda iyaka ta roƙo shi sun kai a bashi ya tara to abubuwan da zai iya yi don ya samu nan gaba suna da girma suna da suna da yawa haka mutane yanzu wa'anda ba wa'ancan ba yanzu can da ake ta magana baya da roƙo wa'annan mutane ake magana cewa ba daidai bane yaro lokacin noma ya yi maka noma ka tura shi cikin gari da cewa wai ya yi baya ya nemi karatu kai kuma kai zama ka canka canya abin da kan noma ba daidai ba ne to wa'ancan da na ake magana yanzu mabarata suna ta ƙara yawa cikin gari mutum lafiyar shi kalau mutum baya irin wancan da annabi sun ya ce in ni baka na baka wuta kana ci amma ya doki bara ya koma sana'a ya roƙi roƙo ya koma sana'a ya roƙi maula ta koma sana'a ya doki maula ta koma sana'a wannan abin kuskure ne wanda ya kamata da hukumomi da jama'a masu fata a cikin jama'a gari su tsawata suwa mutane magana suwa mutane wa'azi a jawo hankalin mutane ka samu wani aiki da yawa masu bara za ce ka zo ka aiki kaza bai so saboda ya riga ya saba da tafiya ya roka rashin da kai daga cikin fikihu na bara fikihu na bada sadaka in ka je gidan mai ko ka je wajen shago wannan ya taso sadaka wannan ya taso da aya ko tiyo wata mai aya ko tiyo wata ya kamata ka ba sadaka shi ma talaka ne mai bukata ne in baka ba shi ba matsalar da ake samu idan mai bara makarantar su ɗaya wajen kwanan su ɗaya idan suka koma wanda ya ta bara ya yi balance ya samu dubu da ɗari biyar wanda ya ɗauki fiye wata ne ya yi balance ya samu ɗari uku gobe aji fiye wata zai iya je bara kaga kai ka taimaka wajen ƙara yawan mabarata duk mabukata ne amma ai wannan da ya ɗauki fiye wata da wanda ya ɗauki aya da gyaɗa ya ma fi nuna cewa ya san kimar kuɗin ya fi nuna cewa ya san darajar kai ne kuma ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi cewa ya an bashi shi aka samu lada ba ya an ba wannan ba hadisi na cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysal miskinu man tarudduhu luqmatu wala luqmatani wala tamratu wala tamratani walakin al-miskin walakin al-miskina man laysa lahu ghinan shi anan suka ce miskini ba shine wanda loma daya ba take take mai da shi ya almajiri a taimaka an ba shi loma daya ko loma biyu ko da bino ɗaya ko da bino biyu ko naira ɗaya ko naira biyu a daga ce ba shine miskini da ake nufin ku ba ku samu lada ba sai daga ce sai dai shi miskini shine wanda la yajidu ginan baya samun wadata wala yasalu ahadan shay'an wala yasulu nasu lahu fa yatasaddaquna anhu wanda shi bai da bai da shi sannan baya iya roƙon mutane so mutane su kun ba su iya ganewa su bashi sadaka tunda sun ga ya dauko fiye wata tunda sun ga ya dauko kunun aya tunda sun ga ya dauko kaza da kaza banci wa'annan fiye wata da wani kurbana shi bane azo mai aka yazo ya samu ya ci abinci ga kana cikin fiku da fahimta ta sadaka in za ka yi ka yi ma waɗannan sadaka wa'anda suka ɗauko domin me domin an je an yi balan inda ake zama ya ce ni ne na ɗauki fiye wata yau na samu dubu da ɗari biyar ni kuma ne ta bara na samu ɗari da hamsin ni ba ka yi inda ake ake sai da fiye wata na limanin doka kaga sai kasance kai da kanka da irin wannan kokari da irin wannan basira taka ka rage yawa yawa na mabarata a yi kokari a taimaka ma mutane wajibi ne sannan cikin abin da ake taimaka musu a hana musu wanda zo inda annabi a hana musu bara wanda zo inda annabi sallallahu alaihi yana bara annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka da komai ya anshi zane ne ya sai suwa aka sai mai gatar ya jeriyo ya yo ice ya kawo aka sai suwa aka ya jeriyo ice ya kawo aka sai suwa kahi dan kwana ka dan siga ya tara abubuwa da yawa sai da ce wannan ya fi maka alkhairi da ka je ka roki mutane sun baka ko basu baka ba zaka matsala ta bara matsala ce wanda take tana ta shigo wa cikin mu tana kokarin ta zama da cikin mu tana kokarin ta zama tsakanin jini da soka muna jin cewa mu ne ana bada labari cewa wani namu mu wa mu ya je Lagos yana kabu kabu da shi da wani nasu da can masu son su rabu da mu sai kasance su biyu suna kabu kabu suna zama ɗaki daya sai shi wancan sai ga cewa wannan namu ɗin in ya samu kuɗi na ta bushasha sai ce mai kai kana ta sai ce shi namu sai ce ma wancan kai ya aka yi haka in ka samu kuɗin ka sai in kana ta ajiyewa ka kashe da nake kashewa sai ce ni ban kashewa domin kai kana da gado in ka koma garin ku ya ce gado ba abin mugu ni ba sai ce bara mana shi a gadon ku ai ko wani gama ba kowa wani kowa kowa ku ya gaji bara daga kowa an san ku da bara wannan shi ne fahimtar da aka yi muna cewa bara gado mu ne dole mu tafi mu fitar hannu muna bara abin ya wuce fa masu tsayawa ga danja ya kai masu bi da ƙarya sai mutum ya zo maka da takardar asibiti ta ƙarya ya ce maka kaza kaza ka ce maka wai ma yana da mara lafiya asibiti mutum ya zo maka da magana ta karya yana kuka ya ce maka waɗannan su illar da suke wa mutane shine suna hana a ba masu gaskiya misali yanzu akwai mutum goma da aka da asibiti ta kwarai suna neman taimako a cikin jihar Sokoto sai ka samu wasu goma na ƙarya kada Allah kalla sun ƙara yawan mabukatar duk abin da ko abin da za a bai ba zai kai ga mai bukata na gaskiya ba sannan kuma idan wannan ya maka ba daidai ba yau gobe to wani ya zo ba za ka iya bayarwa ba zai yi na kwarai mai zuciya kwarai ya zo wata rana ba a datse ba dari da waɗannan na ibban da waɗannan mutanen da suke tare da ni muna tare da su a cikin kudu wani yazo ya same ni yayi ta gaisuwa Allah ga fata bala kaza kaza kaza wallahi asibiti ne yaron mu aka halba bula da shiga tana ya fita tana yana dan kwanci da aka kawo shi don Allah a taimaka ko menene na sayan magani sai ya ce a ko menene na sayan magani muna ta Allah ya kai mu da bandage wani bandage hasan algazan ba da wani abinci a shi kada a so mai maganin duka na wani dubu arba'in da hudu an ka a so mai ta ce amma dai mu fara zuwa mu ga marar lafiya cikin asibiti yake ga ta kana kaza kaza shi abin da yake ta ko nawa ma suka samu kawai a bashi kawai ba sai an sai duka ba ta ba ya sai ma duka tunda ina iya sayan duka kuma kai kana cikin wannan halin bacci su halbe ka ai ban ya kamata in baka ka tafi kai shan ruku ba muka je kai mu ga wani kwanciyar asibiti gaya wani dukul dukul dukul haka kamar ka ce sha dan minista aji kuɗi da kashe su haka dukul dukul da ya kama da irin wannan ana buƙatar aje bara da shi ba bawa Allah da yana zama lalle ga alamun wani abu ya shiga nan wani abu ya yi nan muna cewa bawa Allah nan magana yana yana yana batarwa yana shan yana yana batarwa shi kuma wannan wanda ya zo ya yi aikin halin na wallahi ga yana haka suke muna kullum abin mu suke yi sai akwai nasu nan sai ni bata na ce ga takardar asibiti bai asibiti likita ko rubuta maganin nan kafin ta tafi dawo wannan mutumin nan ne mai yin rasa sai ta tambayi mara lafiyar nan nace mai tare da shi kuke wai wane ne eh na ganin nada mai wane ne nace wannan ne zace ban ma taba ganin ba sai yanzu sai yanzu ko wani zo ne tuka da asibiti haka dai zan yadda da shi zai wanda zai zo min na biyu da gaskiya kai zai wanda zai zo min na biyu da gaskiya kai haka mutane in irin waɗannan cases yawan da gare su tuli tuli tuli mutum ya zo maka yana kuka mutum ya zo maka da bandeji ka ji tsoro ka ji waye muka ce sai an je an kai an ga likita wani likita ne zai bari mutum haka ya taso bisa ga don asibiti bai da kaza ko da haka ba bandeji ne kawai aka sa aka zuba jini ba ko yanke ba yanke ba amma da haka ake bara ana neman to wayannan illar su shine ni yanzu nan da nake muku magana a bisa minbari duk wani zan gani da takardar asibiti ya zo ni ban ganin asali mutum ɗaya biyu goma sun yi min sun cuta na da cuta ne don haka ko da za a taimaka mai sai an yi ta bincike an yi ta bincike wanda inda waɗancan ba su yi ba da haka ba za ta auku ba akwai mutane da yawa da aka yi tawa aka aka yi ta duk mitikawa ka ga rashin wadatar zuci da a cikin mu zaka wajibi ne ga kowannen mu ya tashi ga wannan matsalar ta mabarata ya za a yi a rage ta wani wasu nau'in mabarata su ne masu uniform har ya yi kusa ya kasance yanzu uniform ya kasance da alaka da bara hauka wani da aka fi suna da uniform ba su da bara amma duk inda ka gan su da bara da bambadanci duk wannan rashin kana'a ne da rashin wadatar zuci mutane da kullum ta an ƙara musu albashi an ƙara musu albashi amma kullum bisa titi in ɗan in mutum ɗari ka ɗauko cikin motar ka kawuna mutum ɗari in bindiga da bom ɗari ka ɗauko in za ka iya bada naira hamsin naira ɗari naira waye to kai ne sabbe da kai ne bai girma kai ne waye kai za ka wuce duk wannan ba daidai ba ne da mutane ne yanzu gidan ma'ada in ka zo wasu mutane da ikila uniform is ma official ba ne sun kara sun kare da sanda duk wanda ya ɗauko lodi kawai sai ya ba su kuɗi kawai babu bincikawa babu kaza kaza duk wanda ya ɗauko lodi kawai ya ba su kuɗi duk wannan abubuwan ba daidai ba ne duk wani abu ana yi al'umma suna gani suna karewa in fa ana banna cikin gari al'umma na gani na gari na karewa annabi ya bada misali kamar kuna cikin jirgin ruwa ne ana tafiya sai wani ya ce ni kan bai dan fashi jirgin ruwa ga in sha ruwa in ba kuka kare shi ya fashi jirgin ruwa suna kwakwalwa ba shi ne za su kama ba fa duk wanda a cikin jirgin ruwan fa cewa da yi ba ta yawa a ce a ai ba ni ne jawo ba to za ka irin waɗannan abubuwan ya kamata masu faɗa a ji da masu magana gidajen rediyo da masu magana gidajen talabijin da masu koyarwa da masu wa'azi da masu faɗa a ji da masu iya sawa a hana a binciki irin waɗannan mutane dukkanin bincike a tsaye da su a hana musu waɗanda ke sa uniform suna waɗannan bayan su ana iya hana musu su suna da hukumomi suna da manya suna da kaza da ake yara musu masu irin wannan yanzu mutum ya kawo duka da asibiti karya yake yi ya kamata in suka shigo hannun wani a rike su ya a ja musu kunne a yi musu kaza ya kamata hukumomin da abin ya shafa su yi tsaye su ga za su hana irin wa'annan abubuwan a hannu ɗaya kuma ya kamata mawadata su dinga mai taimaka ma talakawa inda ba su da shi wajibi ne in kana da Allah ya hore maka taimaka kuma annabi ya faɗi wanda ke taimaka ma ya ce su ne ne waɗannan da yana nan a makwabtan yana nan a layin yana nan kullum kuna gaisawa da shi baya da shi baya iya bara sannan mutane ba su iya gane baya da shi domin baya bara sai su hana mishi don haka irin su a makwabtanka ka ba su ka taimaka yayin da ba su iya makaranta waɗanda ke da halin ɗaukar su sa su makaranta kowace iri ce su sa su makaranta a koya ma yara sana'a akwai abubuwa da yawa ka ce unguwanmu ne ina koya mutum goma sana'a matasa goma a koya musu sana'a su zamna wannan ya iya faci wannan ya iya kafinta wannan ya iya pop wannan ya iya bugun kwano wannan ya iya kaza sai kasance cewa sadakatul jariya ce kuma lada ake samu mai girma mutane sun fuka yin in ka bada da fafe ko in ka ba su aka ce Allah ya saka da alkhairi wanda ya gina mutum ya ce maka ya samu mai sana'a to lada ce za ta samu ta ne ka ta wanda ya bada kanye kawai aka canye domin wancan duk lokacin da ya yi wannan sana'a ya dogara da kai ne ya ciyar da wani za ka samu lada har ko yaushe Allah ya ba mu kana'a da wadatar zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadata ba shi ne tara rangamomi da yawa ba wadata ita ce wadatar zuci kuma wannan ita sahabbai suka samu sai mutum ya wayi gari bai da komai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da kun dogara ga Allah yadda ya kamata yadda ya cincinta a dogara gare shi da ya azzata ku yadda yake azzata tsuntsaye su wayi gari suna jin yunwa su mareto suna koshe kun ba taɓa ganin sun ya ji yayi bara ba ba taɓa ganin sun ya ji ya roki wani ba amma dogaro nan ga Allah sai Allah ya wadatar da shi abin da yake wayannan almajiran muna ta ganin su da kadarori da yawa da gonaki da shanu da gidajen haya duk mun san wayanda adda su duk mun gan su ba labarin su aka ba mu ba amma kuma sun maida sun maida bayan kamar cewa shine in ka tafi yanzu ga wannan nama wannan titin yaro ya zo ya ce maka wallahi bai ci komai ba ka ce mai kawai zo in caza ka in baka da zan baka kaza dan yadda anan abin da gare baka da shi da kan coce fa ne baka da shi wani ya ce min ya zo ya zo wani don Allah ni kan sun komai wannan ce maka da abinci kai ne ka so ya ce kudin ce fa ne na kai garan in ce a bashi abinci na ɗari da hamsin aka zuba mai na ɗari da hamsin ni ɗauko naira dubu ɗin nan da garin na ce fa ne ni ba mai abinci ta ce ba ta da canji sai ce kawai muku canji shi ne da ce kawai muku canji shi ba na so shi ba ya taimaka da aka taimaka ba shi dai ka taimaka mai ka to shi ne waɗannan mutane duk kugun su kuɗin da a ciki Allah ya sa iyaka to suna buƙatar irin ku ku lura da su ku fahimtar da su ku ku ku a dawo su a koya musu sana'a da dukiyar su su yi ya fi wannan barin da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya muna albarka Allah ya saukar da albarka a kasan mu Allah ya ba mu tsaro ya saukar da tsaro a kasan mu wanda tashi hankali da fitinu da suke tuzgowa daga gabacin sakkota sun fara yi wa cikin gari Allah ya muna maganin su Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah zunuban mu ne Allah mun tuba Allah ka yafe muna Allah mun tuba Allah ka yafe muna Allah ka sa wannan damar ta kasance mai albarka Allah ka sa farashin abinci ya sassauto Allah duk inda sauki yake Allah ka hada mu da shi Allah duk inda tsanani yake Allah ka yi muna maganin shi Allah komai tsanani ka sa mu dawwama akan imani Allah ka sa mu cika da kalmar shahada ya rabbal alamin Allah ka taimaki shugabannin mu ka aza su da rubagar da ke taimakon su taimaki talakawan su Allah ka taimaki malaman mu ka ba su ikon gaya ma mutane gaskiya Allah ka taimaki ƴan kasuwan mu ka sa musu tausayin talakawa a cikin zukatan su Allah ka taimake mu ka yi taimako ta hannun mu sun malamu an Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati min musaddihati li qudusi wa sallata bikum ayyuha alladhina amanu bi ismihi wa jannah fa qala azza min qa'il subhana inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيد الاولين والاخرين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين وارض اللهم عن خلفائه الاربعه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحب الكرام وانا معهم بجودك وعفوك وكرمك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز دينك واعلي كلمتك يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم